ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda ya kaddara sake haɗuwar ma a wannan safiya ta talata wacce kuma ta yi daida 25 ga watan ramadan hijiran manzan Allah daga makka zuwa madina 1446 wanda kuma ya daidai da 25 ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi masalatu wassalam 2025 a wannan masallaci mai albarka masallacin nefa a ningi a karamar hukumar ningi a bauchi ta najeriya wanda in allah ya nufa za mu tashi aya ta sha tara a cikin suratul haqqa amma muna da 'yan tambayi ko?
na wannan ta ce assalamu alaikum alaikun salam malam don allah idan ka san wani maganin injection na pid ka taimaka mu don na yi ta zuwa asibitoci daban-daban amma har yanzu ban samu sauƙi ba gashi kuma ya ɗauke min sha'awa da ni'ima gaba ɗaya kuma mijina mabukaci ne sosai da kuma ni ina jin zafi idan ya zo min kawai ɓoyewa nake yi don ina son faranta masa da guje masa faɗawa ta hanya ko matsala
malam ismail mai aifi dikin tukun ji masan shi don dukkan tunanin da ciwon sai ta yi kawai Eh, ciwon sanyi akwai ai maganin ciwon sanyi na hausa ki hada shi mana eh akwai maganin ciwon sanyi na hausa wanda in dai kina mu'amala da shi to da izinin Allah ta'ala za ki rabu da sanyi amma kuma bai kamata a bada shi haka arha ba na Eh, ya kamata sai an kawo abin sadaka sai an kawo abin sadaka sai a yi bayanin wannan maganin sanyi aka kawai ki je ki je ki ci kasuwa kuma baki biya ba a ni dai
Na'am, wanda ta ce don Allah malam ina son ka yi wa matan da suke cin amanar mazansu nasiha saboda yadda za ta karya muryarta ga wani ba ta yi wa mijin.
ya isa haka ya isa haka wannan fitina ce ai musiba ce yan wuta ne masu wannan tsarin ai Allah sauke Allah fa kuna gani ya isa hanyoyi biyu da Allah ya haramtawa mu'minai da sahabbai na- da sauran duk mutan duniya ma baki daya Allah ya haramta musu bayan manzan Allah ya bar duniya su auri matan manzan Allah. Gurare guda biya ƙur'ani. Ɗaya kira Allah ya kira matan manzan Allah da iyayenmu ne, wa azuwa ko? Ɗaya kenan, mutum zai auri uwarsa ne? Sannan wa- ɗaya gurin kuma nasi ƙwaro-ƙwaro. Allah yake cewa bai halatta ba wala yahilluko lakum an tankihu azwajuhu ya nasu ne eh a a ba hunna bane to Allah da yake ce musu bai halatta ku auri matan manzon Allah ba bayan ya bar duniya an tankihu azwajuhu min ba'dihi abada kenan kaga ta bangare biyu auren matar manzan Allah haramun ne an ce uwarka mutum kuma zai auri maman shi ba ɗaya gurin kuma an nassanta ƙwaroƙar bai halatta ku aura ba amma duk da wa'annan nassoshi guda biyu Allah yake faɗa wa sahabbansa in kun zo gidan manzan Allah za ku tambayi wani hukunci na addini na hadisi ko wata aya Allah ya ce fas'aluhunna min wara'i hijab Allah ya ce zalika abharu liqulubikum wa qulubihinna Allah ya ce ku sahabbai Allah ku kawo da yaran nan Allah ya ce ku sahabbai in za ku tambayi matan manzan Allah wani abu ku tambaye su ta bayan labule kar ku ido bi da su Allah ya ce haka shi yafi tsarki a zuciyarku shi yafi tsarki a zuciyarsu to idan matar manzan Allah ga ɗanta an ce ta haka ina kuma ke ga wasu sai ga a bare wancan a bare wancan baki a bare wancan baki ba daidai bane ba kamata ya kina da kallo irin namijin kine na daban da dariya ma ta mijin ki daban amma kowa ke sakan masa fuska wannan ba kamun kai an gane ko irin wannan ita ce ba za iya kuma irin wannan ma asalan ma bai kamata ka aure su ba saboda ba su da kamun kai an gani Allah ya sauke ki tsoron Allah ki daina wani abin da ke kuskure ne mazan ma wasu haka ne su ma maza akwai shedanu irin waɗannan ya ta bare mata mutane baki an gane ko a gurin aiki ne in an zo gidan shi ne ko ya je gidan aboki ne duka Allah ya sauke
wannan ta ce ya ake a gane daren lailatul qadr sannan in Allah ya nufi mutum da gani me ya kamata eh ai kaga manzo Allah yana cewa zaka tsir da shi akwai sukuna jawwan samutadil daren ma'ana tsakatsake ba za ba zafi ba sanyi kuma a nitse kuma ummuna Aisha ta tambaye manzo Allah hadisi ne ai ingantacce ko cewa ya rasulullah idan Allah ya kadarce ni da ganin daren lailatul qadr da halattarsa me zan ce wata addu'a zan yi sai ce ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wannan shine abinda manzo Allah ya umarce ta ta faɗa ita kadai duk wani mu'mini ma da mu'mina an gane ko saboda haka wannan addu'a zaki ta maimaitawa mai wannan ne wannan addu'a ce za ki ta maimaitawa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa Allah kai mai afuwa ne kuma kana son afuwa Allah kaman afuwa duk me muke nema ne dama ba afuwa muke nema ba ai duk wannan abin da muke afuwa muke nema idan gwamnati muke nema da yafiya Allah ya mana an gane da kyau ko duk abin da muke rangwame muke nema afuwa muke nema to duk abin da ya zo irin wannan daga bakin manzan Allah shi ya kamata a karɓa a riƙe gamgam an gane ko? duk wani abin da za ki faɗa na larabci ko wata addu'a ba ta kai wannan wadda manzan Allah ya ce a yi a gurin ba bai dana ba an gane ko? ba ta kai ta mahimmanci ba saboda haka shi ya kamata ki ta yi a ruku'inki ita ya kamata ki tai in kin yi sujjada ita ya kamata ki tai idan kin yi sallama kin daga hannu kina addu'a Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allah hakika kai mai afuwa ne kuma kana son afuwa Allah kamun afuwa Allah ya samu dace na'am wannan ta ce dahara su da shamsiya da ramdatu ba suna bane to daharatu ramla da yayi kaga ya zo a cikin sunaye magabata ko amma ban san shamsiya ka wannan kuskure ne da wani ramla ma kaga ai da ramla da menene da ban san da harata wannan suna ne na Bahaushe akwai tazkiya a ciki kin ce wai shamsiya to rana kenan ko ke ta rana ce bi ma'ana ke ta rana ce dabi'ar rana kuma zafi gare ta zaki kona mijinki kenan kuma sannan kina da lokacin da kike da haske kina da lokacin da baki da haske wani lokacin kina na wani lokacin baki na kullum mu gane in mun tashi zaɓar sunaye muke sanya sunayen sahabbai mata ko sahabbai maza an gane ko shi ai amfanin sa suna dan kai roki ubangiji Allah ka sa wannan danawa ko wannan yatawa ta cin ta gadi mai wannan sunan ai shine amfanin sawa ko ko ba haka bane ba to kaga me wani daharatu me wani shamsiya me wani wattini me wani izawaka me wani yasalu me wani lantana an gane ko duk babu duk ga sunaye nan ga sunayen matan manzon Allah ga sunayen sahabbai nan kisa sumayya ita ce farko ta fara mutuwa a addinin musulunci baki daya duk wanda ya mutu a duniya a musulunci ita ce farko an gane ko sannan ga yasir sannan kuma manzo Allah ma yake ta mafi alkhairin sunaye Abdullahi wa Abdurrahman an gane ko Abdullahi Abdurrahman ko kuma kiraba Abdul Malik Abdul Salam Abdul Mu'min Abdul Ghaffar Abdul Wahhab Abdul Fattah ko kuma ki dauko ma'ana sunayen manzo Allah Ahmad Muhammad Aqib Hashir ko kuma ki dauko ga Abubakar Umar Usman Ali Huzaifa Sa'ad duka sunan Sa'ad bin Mu'az Sa'id bin bin bin bin Ubada duka sunan su wa'annan ne ya kamata kuke amfani da su a gurin suna ku haƙura da wancan shi ba haushe ya so yake inda ya sa suna ya sa baƙo wannan ba fiye samun shi ba ko ana ke tamba wani irin suna ne wannan amma yan ce ya sa ibrahim ko haruna ko musa sai ce wani ya tsohon suna ne bayan magabatan za ka kalla ai masu suna za ka kalla kuma so kake ɗan naka ya biyo wannan masu wannan suna
wannan shafi guda ta rubutu amma a takaice abin da kake nufi tana neman a yi wa surukata nasiha ne saboda haɗa ta da take yi da mijinta da kuma tana neman addu'a a kan ƙiyayyar da ake mata da ita da abin da ta haifa.
Wato su wasu iyayen ne surukan ba su da tsari magana ta gaskiya. An gane ko surukan ne wasu ba su da tsari, ba sa jan ajinsu a matsayinsu na surukai. saboda haka sai suke mai da matan ma'ana 'ya'yansu kishiyoyinsu suke buga kishi da su wannan kuma ba daidai ba ne ba ya kamata ku daina takurawa matan mazajen 'ya'yayenku ba ki ja mutuncinki yadda kika san ba za ki so in kin aurar da 'yarki a je a mata haka a sirkata ta mata wannan kima kake wa 'yar wani kullum ku ke aunawa shin idan ne kaza daidai ne nima idan amin daidai ne kun gane me nake nufi kullum kuke auna wannan amma sai zama da wasu ma'ana silikan ma'ana wallahi kwata-kwata abin su bashi da kyawu ga shegen sa ido ga matsala ga kaza ga kaza ba daidai bane wannan kun ci zamanin ku sai ku bari shi ma ya ci zamanin sa ko kuma idan kin ga danki yana mata biyayya suna zaman kalo sai ki ce ta magance shi ne ke dan baki a babansa haka shi yasa ita kattewa nata haka in kaga irin wannan to surukar ce surukar banza ba ta saba yi mijinta soyayya ba mijinta saboda bata masa abin kwarai balle mata abin kwarai ko ba haka bane ba amma ya kamata ku ji tsoron Allah ku iyaye mata wallahi wannan matsalar mafi yawa ta ku ce sai kaga kuma ta dauki tsanar ta dora wa ƴaƴan dan nata ƴaƴan wannan matar saboda wannan ai bulkuma ce banda ke bulkuma ce yar kauye da gidajiya kawai ƴaƴanki ne fa ƴaƴan danki ne fa ko me aka musu ke me da me ki ba danki ne haife su ba amma saboda wawuya ce ba ta gwaran kausa samu ku da kyau kuna nan da yawa irin masu wannan halin wallahi sai kaga wai tana kin matar dan nata kuma dan kin ma ya komo kan ƴaƴan saboda bala'i wannan ba ku sha bace ba me ƴaƴan suka miki to me suka miki wadda kuma ta tsaya ni wallah sai ka sake shi sai ka sake ta saboda ita ce uwa dala wannan ba shashasha bace ba ke bar shi shi ya auro kayansa lokacin da ya ga ba zai iya hakuri da matsalar ta ba sai ya sake ta kuma in ke uwa ta gare ce in an yi sakin ma hakuri zaki bada ke ce kai hakurewa ne al'amarin mata sai hakuri ki shiga ciki ki faɗa mata ke kuma wancan ki ji tsoron Allah ki bi mijinki ki daina kaza ki daina kaza ba daidai bane ba yanzu ke me amfanin a ce an sake ki da wannan ƴaƴan naki ke yi haƙuri ke bi mijinki shi kuma ke ce wa na kai tsoron Allah wannan yadda aka baka amana ce Allah da tambaye karan alkiyama ba ta zama uwa ta gari ba ta taɓa ɓangaren nan ta taɓa nan ɓangaren ba a amma ke kawai saboda ma'ana tana mijin yana mata biyayya ko ki shigo gida ki tada suna wanke wanke tare ko ya goya mata ɗa shi kenan za ki ɗora salati shi kenan ta shanye miki ɗa dan me ya ta akin je gidansu kin tada yana mata wanke wanke ko yana mata girki ko ya goya mata yarinya to wannan ba zaman lafiya ya kawo haka ba ya kike so to ira kauye wallahi wannan wannan surka ya kauye ce akwai ku da yawa baba kuna da yawa baba sai Allah sai wanda Allah ya kare wallahi kuwa an gani wai zau ita uwa ce wallahi in baka ta ba sai na tsine maka to tsine masa ba za ta bi shi bai tunda ba kan haƙi kike bai kuma ki auna idan an yi wa yake haka za ki ji daɗi ai ki auna fa yanzu ayar wata ce kike so kike wulakanta ha kike gaba da ita ke yanzu ake so idan kin aure da yarki ko yar autarki ta je gidan wani mijin a mata haka to kin tsoron Allah kake ke ba baya daga cikin imani ki so kanki yana daga cikin imani ki so kanki abin da ki so yar uwarki amma kawai ta uwa ce in ba sai ka sake ta saki ma saki uku ko kuma ka ji ta ce wai sai ka zaba daga ni ko ita eh zabi kawai ni ko ita wannan ba daidai bane ku tsoron Allah ba ke kika auro mishi kayansa ba shi ya auro tunda kuma yana son ta zai jure da matsalarta ran da ya ga ba zai iya ba ya saki wannan kuma ruwan shi ne ko ba haka bane ba ke kuma amarya ko matar da ki tsoron Allah ke kuma uwan miji uwar ki ce inda mutunci ba za ki mata gatsine ko bakar magana ba ko kallon banza duk ya ta gari ba za ta haka ba wallahi tunda kin san kin baro gyatumar ki a gida wannan ma gyatumar wani ce ki mutunta ta ki bi ta kamar uwarki ki mata shara in guri guda kuke ki mata wanke-wanke ki haƙuri da matsatsalinta kina nan Allah ko dai ɗayan bi ta faru ko ki bar gidan a auro daidai da ita ba a yi ko ba ki bar gidan ba sai ya yi amarya kashin da kike ci ita ta kasa karɓa wallahi sai ki zama ira kallo kuma a lokacin a nan za a gane kuma amfaninki nawa nawa uwar mijin ta sa aka saki yar aka saki matar amma ƙarshe aka auro wata kuma ta ta kwala mata gasa mata aya hannu yanzu har zuwa ake ana bi ko dan Allah wancan ki dawo ni ba zan dawo wallahi saboda haka ba daidai bane wannan muji tsoron Allah daga ke ya matar daga ke uwar mijin kai ma mijin kai tsoron Allah haƙƙin uwa daban haƙƙin mata daban kowa ba ta haƙƙinta ba wanda shari'a ta ce a cin mutuncin wani ko a taka haƙƙin wani uwarka na da matsayinta matarka na da matsayinta kuma kowannensu Allah zai tambaye ka ran alkiyama bar hal malamai suna cewa ma haƙin uwa in kun yi sakaci ku duka za a raba mu amma na mata ka in kai sakaci akan haƙin ta ita kai kadai za a kama akan ta Allah ya sauke saboda uwa in baka mata ba akwai kaninka akwai yayinka da sauransu amma mata duk duniya ba wanda zai mata in ba kai ba na'am wannan ta ce ba su tsufa ba amma rashin kulawar mazajen su sun sa sun tsufa eh a tsufar da su wallahi sai ku ta hakuri haka muke haka muke wallahi namiji zai ga mace falleli akan hanya ba haka bane ba Allah ya ji kan Dr. Ahmad biyu ke yace ka ganta a titi da haskanta da komai yace to ai in ka tashi aure sai ka biya harajin wannan kwalliyar yace in ku ba za ka biya harajin mu je ka aure ya kauye ba shikenan ba amma ka ganta fes lafiya kalau ta burge ka ka rikice sai ka aure ta amma musibar kuma in ta zo gida ba za ka iya maintenance ɗin waɗannan abubuwan ba ba basilin ya kawo wannan hasken ba mai ne mai kyawu ko ba haka bane ba mai ne mai kyawu shafe-shafe mai kala-makala fanta-fanta to dole in ka auro ta in kana son ka ci gaba da ganin ta haka dole sai ka take take ko ko ba haka bane ba bi mana sai ka dora inda inda wancan ya tsaya mayukanta shafe-shafenta wane ne wane ne wane ne wane ne to shi ne za ta ci gaba da birge ka irin yadda ke birge ka a waje amma ka zo ka danna mata basilin tsakani fa da Allah ba man hamata ba na brush ba na gyaran mala duka babu kuma ka zo kullun kawai to kake gabza mata yan madara nan wata sai ka dan so mata madara idan an ci tuwon za dan tofin da yan madara madara ko ko ba haka bane ba ta samu ma nutsuwa da ni'ima a jikinta amma kawai kullun tuwo kullun tuwo kuma ba halinka ba iya arzikinka kenan ba in iya arziki ne babu yadda aka iya wanda ai la yukallifullahu nafsan illa wusaha in tuwon ma bai samu ba abinda bai kai tuwo ma dole a ci rayuwar aure ce kuma ta gaji haka zama ne na ibada amma in dai har kana da hali wannan mugunta ce kake wa iyalinka an gane ko to wa'annan ya kamata mu ji tsoron Allah maza wannan gaskiya ne ko ko ko a satin nan mun yi magana da wata tamun magana ta Facebook ban ma san ta ba ma da lafiya lafiya ne mala ina ganin karatukan ka a gari ka zan to masha Allah san dai kwana mala maka gane ce zan gane ki ai ne dalibar ka ce tun a secondary school shekara kaza nace to masha Allah kina ina tace tana Lagos adamin tana ta aure a Lagos take mahaifinta ya rasu inda kai ku dai kawai suke ce mala asana addu'a labarai yanzu mahaifina ya je kai wa mahaifiyarsa kayan sallah a wata jiha a nan arewa mota ta kaɗe shi ya mutu a sa na addu'a Allah ya fi masa kuma Allah kula min da ‘ya'yana sai na ce to ki daure ki aure ta ce kuma san samun ki dawo arewa ta ce kai ai malam na dawo arewa bara na ziyarci ƙawaye na da muka yi makaranta na ga san koma iyayena wallah ka da faɗa mini wallah ka da faɗa mini ta ce sun koma iyayenta ta ce mazan arewa ba sa rike aure to kun ji haka ta faɗa wallahi kuma gaskiya ne ba ma riƙewar sai kaɗan daga cikinmu akwai masu kulawa ba za a lasa ba ba taɓa taruwa an zama ɗaya ba wani ya yadda ya ci ya more a jikinsa amma oho iyali so ma za ku ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah baki ɗaya kurakuranmu ne mu gyara shi shekaru in dai da gyara abu ne wanda yake matuƙar mahimmanci akwai wata taitamin magana a facebook in taimaka in musu bayanin wai aini ban faɗa musu sunana ba sun ga sunana kawai me tarihi na sau uku tana magana har da dan Allah dan annabi ce mata ma a ce ma dan Allah dan annabi na ce kin yi kuskure na ce musulmi in zai magiya dan Allah kawai yake cewa baya cewa dan annabi in kin ce dan Allah dan annabi kai shirka na ce ba daidai bane ba to bari maka wata wata magana ta Hausawa ni kaza dan barnaci wanda ka san kaza dan Borno ba ku jin Hausa ba ku san kaza dan Borno ba eh in an ce kaza dan Borno tsohuwa ce ni tsoho ne je wata malam ya karanta takaddarta ya faɗi sakonta ba da sanni bane ta dauka yaro ne ni ni ba yaro bane ba gaskiya na farko dai na gode mata Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya bata wanda ya fi ni Allah ya bata wanda ya fi ni Allah ya bata wanda ya fi ni kuma na mata alƙawari insha Allah in za ta aure zan sai katifa eh da izinin Allah na mata wannan alƙawarin insha Allah zan sai mata katifa saboda haka ina sanar da ita ina sanar da ita ta ban notice da wuri akalla na kwana 30 ko wata daya in Allah ya nufa zan sai mata katifa ɗauko katifa daga kano zuwa nan zai wahala amma sai a tamfa tambaye kuɗin katifa a nan ningi da izinin Allah ta hanyar mai kyau gatan daga alhaji ismail sai a turo in sai mata katifa dole wannan sai ai sai na sai na lallashe ta tukunna ai eh sai na lallashe ta ai eh dole dole akwai lallashi an gani saboda haka to ina farko dai ina baki hakuri ki yi hakuri ki yi hakuri ki yi hakuri Ubangiji Allah ya canza miki abin da yake mafi alkhairi kuma na gode kwarai da gaske na gode kwarai da gaske wato ta yi min tunanin alkhairi ne kuma tana ganin kamar yaro ne ni duk ina ga wannan ne ya kwashe ta to ni ba yaro bane gaskiya tunda yanzu ina da shekaru hamsin da wajen hudu ɗaya kenan kuma na aurar da yara har guda hudu na wani kaina inga 'yata ma ta fara shekara ta talatin cif na in ba ku sanni ba ku sanni ni babanku ne amma in an kawo soyayya kuma sai a kawo da sai a ce yaya so saboda haka kunga yata ma ta fara shekara ta talatin mai bi mata 28 an gani waccan tana da yaya uku ga na hudu a ciki nobemban nan da ya wuce na aure da guda biyu ɗaya a kano ɗaya a maiduguri kuma dukkanin suna da juna biyu har ya yi tasu baki ɗaya jikoki na wajen shida to ya buɗe baki da kyau so saboda gani ba ba yaro ba ne ba an gane ko ne baban yara ne baban yara ne so kun ga kuma na yi gwagwarma da yawa na yi karatun allo irin wannan ɗan ƙanzo na yi wahala sosai na ci duka na ci buƙar wahala so daga baya ta hanyar ƙanin mahaifiyata shi ya ɗauki nauyin karatu na ya cire ni daga karatun allo lokacin da na shiga ajin firama islamiyya ma 'yan matan dariya suka suna ta ihu an kawo garde garde garde garde haka suke tamu wannan shigantaka saboda ban iya faɗa bira ma ban iya faɗa ba har yanzu akwai wata kalma da na tashi na ce wa zai ban alin shofana zaka aka balle da dariya to amma albarkacin wannan karatun allan da na yi sai da na zama monita na zama head boy na zama komai ban taɓa yin nabi ba sai dai na ɗaya albarkacin kwan ƙwar'anin ne aka ne junior dina ne senior secondary school dina na zo na fara bayero na bari na tafi jami'a can islamiyya ta nijar ne digiri na na fari na gama na sake komawa to ka gani na zo na tafi aiki a lafiya na gama na zo na tafi abu za abu dai masas ina digiri na na biyu na gama na zo na tafi sudan na fara ne shekara ɗaya na bari ta malaysia so saboda haka ‘ya'yana kuma da Ismail na faɗa musu, ‘ya'yana na cikina, na cikina, ban da marayu da nake riko ina da guda talatin rayayyu. Talatin. Yawa, saboda haka ya kamata ku san waye Dr. Usman, an gane ko? Akwai ɗalibi na wataran ina lecture. to ina musu magana ni dan kauye ne wallahi kai mallan kai ba dan ce wallahi ni dan kauye ne duk abin da ake na kauyenci ba wanda ban ba duk abin da kika sani na kauyenci ba wanda ban yi ba amma yanzu ina yake ta suka ba su yadda ba to da wata yarinya ta min wani yaro ya min shigantaka ina lacca sai na ce masa wannan rantsuwa na masa na ce ko yanzu da ka ganna haka in na fece wanka mu je ka yi sallama da budurwa ne ma in sallama da ita ta fito a ce gunwa za ta fara zuwa a gani ha'a na ce saboda tsaba iya wanka guna za ta yi eh so saboda haka ki gane ni ba yaro bane gaskiya kuma duk da an san cewa ba wai mace ba ta iya auren na sama da ita bane ba haka bane ba ya amma dai wannan shine gaskiyar magana Allah ya miki albarka Allah ya muku albarka baki daya Allah ya baki miji nagari ubangiji kuma bani ikon cika miki alƙawarin da na dauka miki insha Allah na zama ubanki da izinin Allah ta'ala Allah ya sa a gama lafiya na'am
to ni ma dai jiya ina gida aka gaya mun cewa ga abin da ya faru to to nace to miss call try again eh
na wannan bayan ta yi dogon addu'o'i wa malam na'am addu'ar ta kai shafi guda shi yasa ba ran karanta ba Oh, na gode. Allah ya amsa.
Wata kuma tana roƙon Allah ya aurar da ita Allah ya aurar da ki.
Allah ya baka miji na gari Allah ya baki miji na gari. Mm, A yi ta haƙuri komai lokaci ne. Eh, ba- duk ɗan adam bai taɓa wuce lokacin shi ba. Mace kuma ba ta kwantai. An yi irin wannan da wani daga cikin ya kai shekara bakwai takwas bayan haka. Ni, ni, ni ta sa ma in yi magana da shi mutum matansa hudu. Sai da ce to tana nan a matsayin safaya. sai na ce wance kina da hankali ko wata ce a to ina wai kawai ni dai in bat- in batta akan maganar ta ita dai tana nan sai ta aure shi ko nan da shekara hamsin ne na ce to shi ke wani lokacin min ibadillahi akwai daga cikin bayan Allah kamar da manzo Allah yake faɗa akwai wanda suke yin rantsuwa ba za su yi kafara ba bi ma'ana Allah ba zai bari su kare su kare rantsuwarsu ba law aqsama ala Allah la abarrahu tace wallahi malam sai na aure shi nace to shikenan wallahi ni na manta da maganar wajen shekara shida bakwai kawai sai Allah ya karɓi ran ɗaya daga cikin matansa da zai ka kamar tana gaba na ra'ayin abin sai ta kauce layi na wani tudu wani gangare ta cusa kanta sai da aka yi auren sannan tukunna take faɗa mai shi mijin kenan ya faɗa mini gashi Allah ya tabbata mata na farkinta shi mijin yake faɗa mini abokin nawa kenan sai na ce wace ce wannan sai ce wallahi shi dai kawai ta ce kaji kaji na ce to na ce to kaji abin da ya faru ita ce wadda ta maka magana shekarun baya wajen bakwai takwas a baya so kullum abin da ya kamata mu'mini yake gane cewa in lokacin auren ki yazo zaki kar ki yadda ki jefa kanki a inda zaki samu matsala daga baya kina da na sani wallahi da ki je ki dawo gwala ki hakura kar ki je ki dawo din amma da ke karama bazawara ko a talisa fa miki auren ki kin yi kaza kin yi kaza kin yi kaza saboda haka ku daina damun ku ta addu'a dai kawai ku gane manzon Allah ya ce ba lalle ki addu'a Allah ya baki mijin a wannan Ramadan din ba ba lalle bane ba an gane zaki iya roƙa Allah ya aje miki mijin sai nan da shekara kaza wala Allah idan an baki mijin yanzu akwai wata muguwa a gidan kina zuwa za ta hana ki zama to amma in Allah ya so ki zauna sai ya kashe waccan muguwar sai ki je ki samu gurin zama lafiya lau ko ya sake ta duk dai wannan Allah ba abin da ba yayi saboda haka ku yi ta addu'a dai kawai amma kar ku kosa ba a kosawa addu'a ba a kosawa an gane ko kuma mace in daga ran ta balaga ta fara sallah ta fara roƙon miji nagari ba ta yi gaggawa ba saboda miji nagari shine abokin rayuwa baki ɗaya kamar mace ce duk wanda ya rasa mace ta kirki to ya shiga matsala ka shiga tashin hankali so saboda haka ina muku addu'a Allah ya ba ku mazaje na gari amma ku ci gaba da haƙuri kuma ku ba Allah ku daina saba dokar Allah ku daina saba dokar Allah in kina son Allah ya karba addu'a kina biyayya ne ga ubangiji amma kina son Allah ya baki amma kina chatin da wancan chatin na banza na wafi shi wannan da kike chatin din yana jin dadi ba fa zai aure ki ba domin ya san cewa in ya aure ki ma haka zaki ci amana kike yi da wani shi yasa ki kama mutuncinki in aure mutun yake so ya zo gurin iyayenki amma duk wanda ya kasa zuwa gurin iyayenki to ba mijin nagari bane ba ba aure ne ba wallahi kawai za ku bata kaina juna lokaci ne ya bata miki lokaci ma kawai amma dai addu'an nan ku dage dan adam bai taba addu'a ta fada kasa banza bai taba yi ba wallahi kada ki ga jinkiri jinkirin alkhairi ne insha Allah mace bata kwanta mijinta ne kawai Allah bai kawo shi ba manzo Allah ya ce yadda kake ne yadda ajalin ka ke neman ka haka arzikin ka ke neman ka shi ma mijin yana can yana neman ki wallahi kawai Allah ne bai kawo lokacin haduwar taku ba an gane ko to ki yi hakuri za ku haɗe kuma za a aure da izinin Allah ta'ala ina ga mun gama ko ta ƙarshe ta ce me hukuncin wadda ta karya azumin ta saboda ta yi sabon aure
da azumi 60 ya hau kanta eh 60 ba haka shine a shari'a musulunci shine a shari'a azumi 60 ya hau kanta duk wani aiki daga hadisi ko Allah ya sauke shi yasa ake kullun ake fada a daina yin auren a cikin sha'aban ake haƙuri iyaye mata ku sani wannan kulakulanku ne har a ramadan to kaga wannan ba wai haramun bane ba aikin ga malamai sun kafa hujja akan cewa dan kana azumi za ka tafi masallaci in ka rungoma ta ka kai kisa ita ba komai hadisi ne ingantacce manzo Allah ya karin kuma na Aisha ya mata kiske ta masallaci kuma yana azumi kuma da alwalarsa sai wasu malamai suke cewa magana abin da ya kawo maganar mai malamin Ishimawi ya raba shafa ta mace gida uku gida hudu yace in da lazzata wa lam yajidha in da lazzata wa wajadaha in lam yaqsidha fa wajadaha illam ya kasu duha wa lam yajdaha hukunci hudu ya ba ya kawo yace mutum in ya shafi mace da nufin jin dadi an gane ko ya ji dadin alwala su taware in ya shafi mace da nufin jin dadi bai ji dadin ba alwala su taware in ya shafi mace ba da nufin jin dadi ba kuma ya ji dadin afwan in ya shafe ta nufin jin dadi ya samu dadi taware in ya shafe ta ba da nufin jin daɗi ba kuma ya ji daɗin nan ma ta ware amma in ya shafe ta da nufin jin daɗi bai ji ba ba ta ware ba in ya shafe ta ba da nufin jin daɗi ba kuma bai ji daɗin ba alala ba ta ware ba abu nawa kenan hudu biyu suna warware alala ba sa warware alala to da malamai suka suna magana akan wannan suka ce ai kuma ga manzon Allah yakan rungumi iyalinsa da alwalarsa kuma da azumi ta masallaci sai na na shi take cewa ayyukum yamliku irbahu amma idan shi manzan Allah yana rungumar sai tafi masallaci da azumi kowaye zai iya control din sha'awarsa a cikin ku an gane ko shi yana control din sha'awarsa suka ce ai dan ya rungume ta ba jin dadi wa'anda suka ce ya halatta a runguma suka ce ba yadda za a yi mutun ya runguma ci a ce bai ji dadi ba zai yi ba saboda kai sai suka gina kaucewa ko da ka runguma ta kana azumi ma'ana azumin ka bai bai baci ba kuma alwalarka bata ware ba suka ce dama ai mace ba dutse bace dole in karin gwamnati za ka yi filin a tare da kai suka ce kawai abin da yake illa shi ne abin da zai karya alwallar amma wannan bayar wale alwallar wallahu alam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قلوبها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يتفى أما من أوتي كتابه بيمينه amma wanda a ranar alkiyama aka ba shi littafin aikinsa ta hannunsa na dama ya ƙulu zai ke cewa jama'a ha'umu ƙwar'o kitabiya ku kalli littafina ku karanta inni zanantu anni mulaƙin hisabiya tabbas na tabbatar zan samu ma'ana hisabi wanda yake ma'ana mai sauƙi fa huwa fi ishatun radiya yana cikin rayuwa yardajiya fi jannatin aliya a cikin aljanna maɗaukakiya utufu hadaniya ƴaƴan bishiyoyin aljannar ma'ana adab suke da mutum Allah zai ce musu kulu ku ci washrabu ku sha hani'an cikin jin daɗi bima aslaftum sakamakon abin da kuka gabatar na ayyuka fil ayyamin khaliya a ranakun da suka wuce dama hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa lokuta guda uku a ranar alkiyama ba mai iya magana a wannan lokacin an gane ko saboda haka mai iya magana kadai a wannan lokacin su ne annabawa su ma abinda kadai suke iya cewa Allahumma sallim sallim daga cikin wannan lokuta guda uku shine ɗayansu lokacin da za a ba da littafin ayyukan bayi to alama duk wanda aka ba shi ta hannunsa na dama dama mun karanta a nan gidan duniya wannan ya aminta duk wanda kowa ya ga an ba shi ta hannun hagu to ya shiga wayo Allah to wannan shine Allah yake ba mu labari anan cewa fa amma man utai kitabahu bi yaminihi amma wanda aka bashi littafin shi ta hannun dama ba ta hannun hagu ba wani saboda matsayinsa a gurin Allah matsayin banza gare shi sai an burma kirjinsa hannunsa ya fito ta gadan bayansa sannan a mika masa littafin Allah ya sauke to Allah ya ce to duk wanda aka bashi littafin ta hannunsa na dama fayyakulu zai ke cewa ha'u mukura'u kitabiya ku gani ku kalla ya ku mutane ku kalli littafina da aka bani ku karanta littafina shi ne malamai suke ba da misali kamar abu ne idan abu abu ya samu mutum na alkhairi na karuwa ai kaga so yake ai labarin mako sakamakon in abin shari ne ko in ko jarabawa ce aka yi a makaranta idan mutum ya cinye du ba rike takarda yake a hannun kowa ya gani ba saboda ya san cewa ya cinye amma in an ba shi kan jaki fa ai yagawa yake dafa da ce ma ba a ba shi ba kowace malam ya kada shi to wannan alamu ne cewa a gidan lahiran ma duk wanda aka ba shi littafin su ta hannunsa na dama haka zai ke cewa ku kalli littafi na ku karanta inni zanantu zannu huna bi ma'ana al yaqin anan gurin zan din na yaqini ne ba na shakku ba inni zanantu tabbas na tabbatar anni mulaqin ni zan game da mana hisabiya hisabi na cikin sauki me yasa saboda daman tun a duniya Allah ya faɗa masa cewa duk wanda aka ba shi littafin su ta hannunsa na dama zai game da hisabi hisabi ma'ana mai sauki fa sawfa yuhasabu hisaban yasira an gane na'am to shine Allah kuma yake cewa fa huwa fi ishatir radiya yana cikin rayuwa wace iri yardajiya bi ma'ana Allah ya yarda da shi shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala yadda bawan nan ya cika masa alkawari ya bi shi a nan gidan duniya shi kuma Ubangiji sai ya cika masa alkawarinsa sai ya saka masa da gidan aljanna. Dama ya zo a hadisun Mu'ad, manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam yake tambayar Mu'adu, a tadri ma haƙƙun lahi alal ibad wa ma haƙƙun ibad alallah, ya ce, Ya Mu'adu, ka san haƙƙin Allah akan bayinsa ka san haƙƙin bayi akan Allah Mu'az ya ce ban sani ba ya Rasulullah manzo Allah ya ce haƙƙin bayi akan Allah wai haƙƙin Allah akan bayi an yi abuduhu wa la yushriku bihi shay'an shine su bauta wa Allah shi kadai kar su shirka da shi wannan haƙƙin Allah ne akan mu wa haqqul ibadi kuma ala Allah haƙƙin bayi kuma akan Allah shine ya shigar da duk wanda ya bauta masa bai shirka da shi ba gidan aljanna ba wani abin da yake haƙƙi ne na bawa kan Allah amma Allah shi dora kansa wannan haƙƙi shi yasa haƙƙun ne alallah an yudkhiluhul janna haƙƙin Allah ne ya sanya shi aljanna to wannan aljannar in yana shiga ya samu rayuwa yardajiya fi jannatin aliya a aljanna madaukakiya an gane ko tunda hawa nawa ce hawa bakwai ko to kaga akwai ta ɗaya akwai ta biyu akwai ta uku to Allah na tuba mu ko ta nawa muka samu ai mun gode wa Allah da dai wannan bala'in duniyar Allah ya ce ku tufu hadaniya ƴaƴan bishiyar wannan gidan aljanna a kusa da mutum yake kin ga yanzu in kina son tsinkan mangoro sai kin sa kara ko kuma sai wani yaro ya hau ko in kina son dabino ma haka ko giginya haka ko makamancin wannan amma ƴaƴan itatiye gidan aljanna yatanawalu halqa'im wal qa'id wal muttaji in kana tsaye zaka cira ba buƙatar karkata in kana zaune zaka cira ba buƙatar sai ka tashi in kana kwance zaka cira ba buƙatar sai ka miki akwai wanda yafi wannan ni'ima an gane ko kuma duk waɗannan ƴaƴan itatuwar da muke gani a nan gidan duniya kofayin ne na lahira duk akwai su an gane ko akwai mangwaran akwai inabi akwai tufa duka ga sunan ba abin da babu da goba da ayaba da kankana duka da gurji an gane duk akwai su a gidan aljanna ba ma irin na gidan duniya mai kwallo ba wanda ko in ka sha da yawa zai bata maka ciki ko in ka sha da yawa zai fita daga ranka iginshe ka to ba irin wannan bane ba Allah zai ce kulu ku ci washrabu ku sha hani'an cikin hankali kwance kaga yanzu na gidan duniya kana ci amma kana tuno menene talauci kana ci kana gudun kar suga ka ta hau kana ci kana gude kar jininka ya hau kana ci kana gude kar basir ɗinka ya tashi kana ci gashi dai amma tsali da yawa ba haka bane ba komai kana ci likita zai ce ka ci kaza kaɗan kar ka ci kaza da yawa haka rayuwa fa take amma ta gidan aljanna ba komai ka ci kai bundum ba siga ba siga ba basir ba ko ma'ana hawan jini an gane shine abin da Allah yake nufi ce hani'an bi ma'ana hankali kwance ba zulumi ba kuma tararrabi bima aslaftum wannan ya faru ne saboda abin da ya gabata na ayyukanku fil ayyamil khaliya a kwanakin da suka shuɗe na baya ashe wannan bin Allah da muke yi da kokarin gudun haram da kokarin aikata halal da kokarin aikata daidai duk wannan Allah shi zai kalla ya saka mana a gidan aljanna ya saka mana da aljanna amma mu gane ba wai wannan aikin namu bane ya bamu wannan matsayin kawai rahamar Allah ce kawai biyayyar da muka yi din ita ce za ta bamu wannan abin amma aikin namu bai fi cikin cokali ba musamman in kai kiyasi da irin ni'imar da Allah ya a jikinmu ko ba haka ba da iskar da muke shaka da ranar take ba mu haske da daren da yake ba mu lokacin hutu duk wayannan ba mu da bil din da muke biyan Allah amma 'yan wannan ayyukan namu da ba su fi cikin cokali ba su Allah zai gabatar da mu a gidan aljanna da rahamarsa to Allah ka muna rahama na'am
wa أما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه
na'am kun ga wancan shine wanda ya gamdakatar wanda Allah ya taimake shi ya bi Allah sakamakon ayyukan shi da rahamar Allah ya bashi gidan aljanna ko to ga nabi kuma Allah yake cewa wa amma man uti kitabahu bi shimalihi amma wanda aka bashi littafin sa ta hannunsa na hagu fa yaqulu zai ke cewa mutane ya laitani lam uta kitabiya ni ina ma ba a bani wannan littafin nawa ba walam adri ma hisabiya yanzu ban san me hisabin da za a mun ba ya laita haka na tilqadiya ina ma a ce rayi wannan iya duniya ta kare kawai ba mu zo wannan gida ba ma agna anni maliya dukiyata bata wadatar da ni komai ba halaka anni sultaniya shugabanci na ko kujerata ta halakar da ni yana wannan shirman da wannan kakacin na banza na wofi Allah zai ce da mala'iku, Kuzuhu, ku damƙe shi, fagulluhu kuma ɗaurin ƙuƙumi, bi ma'ana ku haɗa da hannayensa da ƙafafuwansa ku ɗaure su auye baki ɗaya. Sun maljahi masallu sannan ku tsundima shi cikin wutar jahim. Sun mafi silsilatin zar'uha, malamin suka ce akwai taƙadimi da ta'akhiri a nan gurin. Bi ma'ana ku zuhu fagulluhu fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku. Bi ma'ana ku kama shi kuma sa ɗaurin gullu shi ne abin ɗaurin ƙuƙumi a cikin sarƙa wanda sarƙar tana ta kai zira'i saba'in sun masallo sannan kuɗin da mashi cikin wutar jahannama me yasa inna hukana la yu'minu billahi al'azim saboda ba imani bai imani da Allah mai girma ba wala yahuddu ala ta'amil miskin baya kwadaitarwa akan ci da miskini falaysa lahu al-yawma hahuna amin له اليوم هاهنا حميم a yau Allah ya ce ba shi da wani mai kare shi ba shi da wani masoyi ba wani lauya ba wani dan kariya to kun ga in mun kalla duk wannan wa'azi ne Allah yake mana yanzu kaga ya rage namu ko dai ne kokari ne aiki tukuru dan a bani littafi na ta hannuna na dama dan nima in ke nuna wa ƴan uwa da abokanai ko kuma mutum ya aiki na banza dan a bashi littafin sa ina ta hannun hagu shi yasa komai Allah ya riga yayi wa dan adam bayani filla filla ya rage na dan adam an fahimci abin da ke ku in ya karɓa ya bi Allah da manzansa alhamdulillahi idan bai bi Allah ba kuma shi zai bayani to shi ne Allah yake cewa wanda aka ba shi littafinsa ta hannunsa na hagu zai ke cewa ya laitani ya kai tona bani na lam'uta kitabiya ina ma ba ba da littafi na ba to kaji mutumin banza an zo an baka daɗi a duniya an baka lafiya an baka rai ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka zagi Allah ka zagi manzon Allah ka zagi musulmai duk wannan kuma sai tafi a banza ka ji mugu wai ina ma ba a bashi ba dole a baka ko ai wancan da aka baka ba ka karba ba wannan ma dole ka karba ka ci gashi wannan shine ka'ida Allah ya riga ya bayanin komai ya rage na dan adam ko ka bi Allah ko kuma ka bi abin da kake bukata amma dai za ka yi bayani yace walam adri ma hisabiya ban san me zai sa hisabi na ba ka sani ya san me hisabin nashi ai ba in kin fada ni ban san me yasa malam ya kada ni ba ni kullun an zarba malam kada ne yake makaryaciya kin kada kanki dai shi dalibi in yaci zarabawa shi yaci amma in faduwa malam ne ya kada shi ba haka bane ba in yaci kokarin sa ne amma in ya fadi fa malam ne ya kada shi Allah ya sauke ya laita hakanat alqadi wai ina ma rayuwa ta kare a gidan duniya duk wani abin da kai ta kare ka ki bin Allah ka ki bin manzon Allah ka zagi Allah ka zagi manzon Allah ka zagi mu'minai kuma shi kenan ka ci bilis a'a sai ka dawo an yi hisabi shi yasa Allah dama ya faɗa mana a bayan nan akwai can nan gidan aiki ne can kuma gidan girba aiki ne a nan gidan shuka ne can kuma cin more shuka ne to ya rage naka me zaka shuka a nan gidan duniya abinda ka shuka a nan shi zaka girba in ka shuka gero ba zaka girbi dawa ba in ka shuka dawa ba zaka girbi gero ba ba za ka sa alkama ka yanki ma'ana masara ba ba za ka sa alkama ka yanke shinkafa ba in ka sa alkama alkama za ta baka in ka sa shinkafa shinkafa za ta baka in kin sa masara masara za ta baki to kin ga kenan yanzu ya rage mai kenan mu zaba kowa ya zaba abin da ya ga dama ya laita hakanat alqadi wa ina ma rayuwa ta kare a gidan duniya ma agani anni ma agana anni maliya dukiya ta bata muku amfanin kai dama ai haka ne dama an faɗa ai dama an faɗa ba ai tun anan duniya ka gani in ma kai ba a zo kanka ba da wani mai gidanka ko babanka mai kuɗi mawadaci ko basaraki da ya mutu an raka shi kabarinsa da duke shi ne? Wayannan lambobin girman da ake makalewa a falo, certificate, certificate, certificate, waye aka taba kai shi da certificate ɗinsa a kabarin shi? Waye aka kai shi da gallele motarsa a kabarin shi? Waye aka ɗauki amaryarsa ɗan ya sharaf aka kai masa a kabari? Akwai? Ashe kenan kaga darasi ne a gurinmu cewa duk wata dukiya tun da ba za a kai ka da ita kabarinka ba to aikin banza ce karka kuskura ka yi ta ruɗe ka an gane ko karka kuskura balle ke kina wani damuwa da kyanki ai ke kyakkyawa ce to zamani ai zai gama da ki saboda haka duk wani abin da kake ganin kana da shi in dai ba za a kai ka kabari da shi ba aikin banza ne halaka anni sultaniya ma'ana matsayina sarautata ko fadata ko ma'ana dangantakata ya halakar da ni dama wa'annan abu guda biyu su suke ba dan adam dagawa dukiya da mulki dan zai wahala kaga mutum ya samu abu biyan nan bai girman kai ba yayi kudi in aka rashin katare shi zai je mulki a gidan sai zama da shine sufafawa maganar sa ake ji ko ba haka bane ba domin shine mai kullawa mai kwancewa in ma ba ka sai a ce ku bar sai yayin ku ya dawo an gane to saboda haka kuma za ka same shi a abokanai ma ya canza yanzu ya fi ƙarfin wayancan abokanan yanzu wayannan kucakai yake kallon su in ai rashin katari ma matarsa da ya aura ladan noma ma yanzu wulakanta ta zai yi yanzu ya yi kilin sai ya ƙwarin alba da ita auro ma'ana yan bana bakwai yan sawa a gaban mota kuzuhu yana wannan surutun Allah zai ce ku damƙe shi magulluhu kuma su ma'ana ɗaurin ƙuƙumi ku haɗa da wuya da kan da hannayen da kafafuwan ku ɗaure shi guri guda an gane ko za ku yi ɗaurin nan fi silsilatin a wata sarka zar'uha tsawonta saba'una zira'an zira'i saba'in faslukuhu ku jefa shi thumma aljahima sallu sannan ku tsindima cikin wutar jahim kaga rayuwa ta yi muni duk daɗin ɗan adam ya ji a gidan duniya in ya samu kanshi a wannan zai taɓa sanin ya ji daɗi a duniya in ka kalli azabar sai ga ɗan adam ba zai ɗaukar ta ba to amma ɗan adam shi jawa kanshi kana gani da Allah ya jarabe ka da zazzabi ko matsanancin ciwon kai ko ciwon ciki ko ko mata ciwon mara ko ciwon baya ko kafa dan Allah ya ɗan adam yake ji ai ji yake duniya baki da ta kunci ta kuntace masa to dan Allah yanzu wannan fa ba komai bane ba ko yanzu ‘yar wuta kina girki talge ya zubo miki ko ruwan zafi ya zubo miki ya kike ji bayan wannan wutar duniya ɗaure ya ce na wutar lahira ɗaure ya saba'in saba'in fa ina za mu iya ya ubangiji wallahi ba za mu iya ba kowa ce ta kanta wallahi in za mu ba Allah mu ba Allah amma wannan azabar ta Allah ba za mu ɗauke ta ba inda da mutuwa sai ka ce in ka mutu ka huta a'a ba mutuwar a nan ne ake mutuwa akwai mai iya ɗauke wannan azabar ne to me yasa ba za mu ba Allah ba tunda mun san wannan azabar ta mana gauni ba za mu iya ba ta yi tsanani ya Allah mun tuba Allah za mu bi ka Allah ka kashe muna musulmai ya Allah ba za mu iya ba an gane ko saboda silsila fa aka ce sab'una zira'al fa yanzu bari ba ku misali ko da ta akai daga nan zuwa bangwancan za a daure ki da igiya daga nan zuwa wancan bangon ya take wannan igiyar ko ta kaba ce ko ta kaba ce dan Allah zaki kwance to balle fa wannan sarka ce ta Allah ta wutar jahannama kuma ku kalli daurin ma shi kansa daurin ma kai a maka irin wannan amma daurin ma falan daya kar ma alinka shi kawai a mai falan daya ba ma linki a bar sarkar ma ya Allah abata ayi daurin ma falan daya ya dan adam zai ji balle sarkan nan ta kai zira'i 70 yadda kaga yara suna kwallan leda bayana suna yin kwallo ta leda ba kaga an nan ita da tsimma da waye da zare da waye da waye ko to haka ba za a maka to in ai wannan ma ai wannan kadai shi bala'i ma ya Allah wannan kadai ma Allah ba za mu iya ba to duk wannan bai isa ba kuma a doki mutum a dinda ma cikin wutar jahim to wallahi mu gode wa Allah da Allah ya musulmai wallahi nan ba karamin ni'ima bace ba ba ba ni'ima mafi girma a duk duniyar nan Allah ya ka musulmai yanzu fa in fa kai ba musulmi bane fa duk wannan dadin da ka ji a nan gidan duniya sai ka shiga wancan bala'i Allah ya ce ba mun zalunce shi ba shi ya zalunci kanshi wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun Allah ya ce innahu kana la yu'minu billahi alazim saboda shi a gidan duniya bai imani da Allah mai girma ba wala yahuddu ba kuma ya kwaɗaitarwa da zaburarwa ala ta'amil miskin akan ci da talaka miskin da wa'annan ayar malamai suka ce kafirai su ma mukhatabuna bi furu'ish shari'a yadda aka ce in yi sallah ne azumi kafiri shi ma haka aka ce sallah ya azumi saboda haka in Allah ya tashi kama kafiri a alkiyama ba zai kama shi bane kaɗai da laifin kafirci har da laifin baya sallah baya zakka baya yana shan giya yana zina yana caca an gane ko domin duk wannan maganar amana an musu ne yace fa laysa lahul yawma a yau din nan lays ba shi da hahuna hamim ba shi da wani masoyi shine Allah yake cewa la yusalu ko hamimun hamima an san ma'ana hamim in an ce ma'ana hamim irin masoyin na manne mai kaunar ka wanda kuke jonewa a kauna to bala'in wannan rana aboki ko wanda ku shaku da juna baya tambayar ina wani saboda kowa tashi ta ishe shi to shine yace fa laysa lahul yawma hahuna hamim anan ba shi da wani masoyi da zai taimake shi wala ta'amun ba shi kuma da wani abinci طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون kun ji ko ba su da wani abinci illa min gislin gislin ruwan kurji ne an gane ko ma'ana doyin doyin ruwan ma yana sumar da mutum dan bala'i kuma gashi tafashashe shi yasa ka gani a wata ayar Allah yake ce ma'ana abincin nasu ma shajaratun ne shajaratun zaqum bishiya ce ta zaqum dalwa haka annahu ru'usu shayatin furen wannan bishiya kamar kan shi dan take kuma shine abincin yan wuta shi yasa Allah ya ce wa nistaghathu yughath bima'in kalmuhli yashwi alwujuh Allah ya ce bi'sa sharab wa sa'at murtafaqa ba za mu iya wannan ligiman ba me maganin abin mu ba Allah Allah ce la ya akuluhu ba mai cin wannan abinci na jikin wutar jahannama illa al-khati'una sai masu kuskure kafirai duk wanda ya zama kafiri yayi kuskure babban kuskure ma babban kuskure shine ka zama kafiri ba kuskuren da ya kai wannan ba kuma ba gidaje sakare mara wayo wanda ba musulmi ba ai duk wanda ya kasa gane wahadaitakar Allah ya kasa gane girman manzancin manzan Allah ya musulunta wallahi ba sakare mara wayo mara tunani irin wannan ko da ya burge ka bai burge ba Allah ka kiyashe mu ubangiji ka ba mu ikon binka inda kake so ya Allah Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana kuma ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata saboda yanayi na lokaci zan takaita anan abinda na faɗa na daidai ubangiji subhanahu wataala ya ba mu ladansa na kuskure ko muna addu'a ubangiji subhanahu wataala ya fi mana